assalamu alaikum warahmatullah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أمرنا بالأخذ بالأسباب والتوكل عليه ونهانا عن التواني والتقسيم نحمده سبحانه على ما من علينا بنعمته السابغة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد أمة الإسلام اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وأن مع الأسر يسرا أيها المسلمون إن مشاكل إقليم الشمال إن مشاكل إقليم الشمال اليوم من القتل والسلب والخطف وانعدام الأمن قد أصبحت حديث القاسي والداني ومع ذلك نسمع كثيرا من يقول سنحلها بالدعاء فقط نعم أمة الإسلام الدعاء سلاح المؤمن ولكن ولكن الدعاء وحده لا يكفي لحل المشاكل حتى نأخذ بأسباب التي أمرنا الله ورسوله بها قال الله تعالى في محكم تنزيله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أيها الناس فالله لن يصلح حالنا ونحن نتمسك بأسباب فاسدة فالله سبحانه وتعالى لن يصلح أبدا حالنا وحال كوننا نتمسك بأسباب فاسدة أمة الإسلام أيها السادات الحكام أيها القادات الكرام ما هي الخطوات الصحيحة التي تتخذونها في قضية العم ألم يحن الوقت لتتخذوا أم أنكم تنتظرون حتى تقوم الشعوب بنفسها أمة الإسلام والله إننا نعلم وأنتم تعلمون والعالم يعلم ما كان لأحد أن يذل أهل الجنوب بمثل هذا الذل الذي نذل به اليوم أمة الإسلام أي أمة يرضى قاداتها بهذا الهوان إلا نعم أمة الإسلام هل هناك من يجرؤ أن يفعل بيوروبا أو بإيبو مثل ما يفعل بنا اليوم ويسكتون لا إله إلا الله أمة الإسلام فلنستيقظ يا أهل الشمال والله إن مشاكلنا اليوم إن مشاكلنا في داخلنا قبل أن نهتم قبل أن قبل أن قبل أن نتهم غيرنا إن مشاكلنا في داخلنا قبل أن نهتم قبل أن نتهم نتهم غيرنا أمة الإسلام انظروا كيف نعامل السياسة لا نختار إلا مرشحين الفاسدين انظروا بأنفسكم كيف لا نختار إلا من هو المرشحين إلا من إلا من المرشحين الفاسدين والله لسنا جادين في الإصلاح وكثير منا كذاب مخمخ وكثير منا كذاب والله لا نقصد وجه الله أنت تعلم أن مرشحك لص مدمر مخادع لا غيرة له على دينه ولا على نفسه ولا على نفس غيره ولا وطن ولا أمة ولكن من عدل حكمة من المال تقبض تقمص تقبض عينك وترك وتزكيه أمة الإسلام والله ستسأل عن هذه الشهادة زور يوم القيامة والله ستسأل والله سنسأل عن هذه الشهادة الزور يوم نقف عاريا يوم نقف عاريا يوم تقف عاريا أمام الله أمة الإسلام يا أمة الإسلام والله إن لم نغير أخلاقنا السيئة من الأنانية ولا شأنا لي وعدم الغيرة على بعضنا فإن مصائبنا لن تنتهي أبدا بل بعد هذه سيأتينا بلاء الآخر بأشكال هذه وصور أخرى أيضا يا أيها المستمعين الكرام أي أمة انشغل أم أبناؤها بمصالحهم الشخصية كما نفعل اليوم فإنها لن ترى صلاحا والله إنما نحصد ما زرعنا انظروا بأنفسكم إلى تمثيلنا وقارنه بتمثيل الأقلام الأخرى فستعلم أننا لا نحب أنفسنا أمس كنا نلعن بوكو هرام فالأمس نعم كنا نلعن بوكو هرام وأمس القريب قطاع الترك واليوم مسلحين رفضنا عكس الغيرة رفضنا عكس الإبرة ورفضنا أن نطالب بمصاحبة من لهم يد في ذلك ما أننا نعرفهم والعالم يعرفهم لذلك لذلك رمينا بالإرهابين أمة الإسلام فيا عباد الله اعلموا أن أكبر مرض نعاني منه اليوم هو انعدام الغيرة غيرة على النفس وغيرة على ولا غيرة على الدين وعلى الإقليم وهذا هو الذي أفرز لنا قيادات فاسدة في كل المجالات والمراحل لا تنفع الدنيا فضلا عن الآخرة أمة الإسلام ليس عندنا شيء يسير على طريق الصحيحة إلا التوحيد الناقص كلما تكلم أحد قالوا ادعوا الله أيد أي دعاء بعد أن رفضنا أن نوقف سفهاءنا أي دعاء بعد أن منعتنا الأهواء والجشع من من توقف قادات يقارن علينا أمة الإسلام كل إقليم تختار أهل الغيرة والعلم ونحن نرسل أفسدنا فأفسدوا فإذا أفسدوا قلنا للكنجت والله لا والله أمة الإسلام لو دعا لكم إمام مسجدكم لرد الله دعاءه عليكم بسبب أنكم لستم جادين بالتغير حالكم هذه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو التواب الرحيم alhamdulillah manyan iyaye da suke wannan majalisi na masallaci mai albarka da manyan kakanni da iyaye da manyan yayu da sa'anne da kanne da yaya har ma da cikoki cikinmu gaisuwa ta adadin musulunci cikin wannan juma'a mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullah iyayena hudubar mu a yau huduba ce da take da alaka da wani darasi da na kalla na gani wanda babban limami na da yake wannan masallaci malam anas adam da yake kasar malaysia yake karatu ya yi postin a facebook sahasa ta facebook da wata murya mai zafi da harshen hausa ya buga wani labari mai taba zuciya malam anas Allah saka masa da alkhairi wannan magana da ya faɗa na ganta shekaran jiya sai ta bani tunanin canza topic din da zan yi magana a kansa a wannan juma'a ta mu juma'ar yau tana magana ne game da wato irin halin da muke ciki a wannan ƙasa na zuzurutun rashin tsaro da rashin kishin mu mutanen arewa musamman hausa fulani musamman masu kallon gabar su ce la ilaha illallah allahu akbar su ce assalamu alaikum in suka yi sallah mu muke da addini yarda dai a gaban Allah mu ne mafiya tsiya a gaban Allah mu ne muke da annabi tsarkakakke a gaban Allah mu ne muke da shugabanni mafiya tsiya a gaban Allah mu ne muke da ƴaƴa da muke tsammanin su ne tsarkakukku don suna karmar la ilaha illallah a yau mun mai da ƴaƴan su zama ƴaƴan banza a cikin ƙasa a duniya ana kallo mu muke tsammanin ƴaƴan su gaje mu cikin ababen kirki muna haifan ‘ya'ya mu miƙa su da hannunmu cikin halaka cikin abin da yake zuwa a gaba me yasa kudubar yau akan haka za ta yi magana bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin ni'ima da ya mana ta musulunci na ambata an ce godiya ta tabbata ga Allah da ya mana umarni da riko da sababi da dalili ubangiji ya mana umarni mu riko da dukkanin sanadi na addini da sanadi na rayuwa godiya ta tabbata ga wannan ubangiji da mana wannan umarni ya hana mu yin jinkiri Allah ya hana mu yin jinkiri ya hana mu takaita ya hana mu ragonta godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wannan shi kadai da ba shi da abokin tarayya wanda ya cika ni'imar su a gare mu cikakka wanda ita ce islama Allah ka kashe mu muna musulmi ina sai da babu an bauta da cancanta sama da Allah lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan aikin Allah ne zababban sa wato tsarkakeke a fadarsa da shi da sahabbansa Allah ya aminci gare su wanda suke masu karamci na ce bayan haka ‘yan uwa na al'ummar musulunci ta duniya mu ji tsoron Allah mutukar jin tsoronsa mu sani lallai ita nasara ba ta samuwa sai da haƙuri mu sani lallai buɗi ba ya samuwa sai wani bakin ciki ya same ku Allah ba zai kawo muku sauki ba sai bakin ciki ya mamaye ka in ka samu sauki lokaci guda Allah zai canza ya kawo bakin ciki bayan Allah mu sani wa anna ma'al usri yusran lallai tattare dukkanin wani tsantsanani akwai yusran wato sauki Allah yana bibiyar bawa da shi Allah ka mana sauki na fada na ce ya ku musulmai lallai matsalar da muke fuskanta ta arewacin Najeriya a wannan rana matsala ce sananna ta hada da kisan kai ta hada da satar al'umma ta hada da kwace ta hada da kwatar rai ta hada da kidnapping ta hada da zuzutun rashin tsaro ta dukkanin bangarori guda hudu na arewacin najeriya baki daya kai bayan allah mun wayi gari ba mu da wani labari a kafafen watsa labarai arewacin najeriya sama da waɗannan abubuwan nan ambata kana bude tashar labari kisa ne mutuwa ne halaka ne an kashe ɗari an kashe dubu an kashe kaza an kwashe kaza kaga a ido da ido a najeriya a ƙasar ku a yankin a dajikan an kama al'umma ana zana su ana yanka su ana taka su ana wulakanta su ana nuna wa duniya kudin da muka samu sama da wannan kasuwancin da ake yi wallahi billahi azim ko mai sai da fetur bai kai dan kidnapping cin nasara da riba ba wata iriya duniya muke ciki babu wani kasuwanci a Najeriya da yake kasuwancin kidnapping shi yasa kake karewa malamai sun gaya mana Allah aka saba wa Allah aka saba wa malamai an saba wa Allah Allah ba zai bada agaji ba aka ce duk wanda aka kama a matsayin dan an kama shi aka ce garanso fansa a kawo kara baya a sallama shi a yi sacrificing dinsa aka zagi malamai aka ci musu mutunci aka dura musu ashar ba matansu bane ba su bane shi yasa suke aka ta haka aka watsa su malamai suka ja baki suka yi shiru yau ga addabar ta addabe mu wallahi da saura ma da mu gyara ba Allah ba zai kawo mala'iku su gyara mana ba na'am na'am ta bayin Allah wannan matsala ta wato ta addabi dukkanin sassan mu shine zancen da wayewa yi gari wanda yake nesa da wanda yake kusa shi ake tattaunawa duk da haka zamu ji da yawa daga cikin mu wanda suke cewa sanahulluha sanahulluha bi du'a faqat wai da sannu zamu warware zamu ci nasara da addu'a wannan na kira shi wato wato abin a tauhidun naqis tauhidi ne na kashashe tauhidi ne da ba shi da asali tauhidi ne batacce tauhidi ne da Allah baya bukatar sa tauhidi ne in ka je lahira da shi wallahi ka shiga uku a duniya Allah ba zai baka agaji ba tauhidi ne amma na kashashe a duniya Allah ba ya baka agaji a lahira Allah ba zai taimake ka ba me yasa saboda ka ce wai addu'a ne kawai Allah ya san da annabinsa na'am sama bukata take kai manzon Allah inuwa duwatsun duniya su suke su zama arziki a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da atkul jibalu samma na manya-manyan duwatsu sun kira manzon Allah su zama arziki dukiya a gare shi manzon Allah ya juya kai ya daga mata hanci ya ce baya bukatata to manzon Allah da yake da wannan ɗabi'ar wallahi ba wata bishiya ba wani abin halitta babu wani dutse babu wani abu duniya face manzon Allah in ya zo wuce ta jikinsa sai ya ce assalamu alaikum ya rasulullah to wanda yake da wannan darajar Allah bai bar shi addu'a ta matasiri ba sai da annabin ya tashi ya je ya buga aka buga ya kashe aka kashe sabansa ya doka aka dake shi aka karya masa haƙori jini ya zuba na sallallahu alaihi wasallam ta yaya kake tsammani kai mai zunubi ni mai zunubi wai Allah zai warware mana matsalar mu da addu'a kalla alfu kalla bayan Allah na faɗa a kutuba lalle mu sani du'a addu'a makami ne na mumini sai da cewa addu'a ita kadai ba ta iya isarwa ba ta warware matsaloli sai mun yi riko da dukkanin dalilai da wanda Allah ya umarni na shari'a kai riko da su Allah zai taimake ka Allah ya ce a Qur'ani inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru eh ma bi anfusihim lalle sani ubangiji baya canja wa mutane halin da suke ciki kaji fa la yughayyiru Allah ba zai canja muku ba kuna cikin masifa ya kawo muku aminci Allah ba zai ba kuna cikin damuwa Allah ya kawo muku matsala ba zai ba Allah ba zai taba canza halin da kuke ciki ba hatta antum bi anfusikum tagayyaru idan antum jadina fi zalik sai kun canza da kanku idan kun you are very serious about it idan har kuna bukatar haka sai kun canza da kanku to ta za mu canza bayan Allah akwai matsala kware da gaske lalle Allah faɗa haka wallahi na faɗa nake cewa wallahu lan yusliha halana naham wallahi Allah har abada ba zai kyautata mana ba Allah ba zai gyara mana ba Allah ba zai bar mu zama mu ji daɗi a duniya ba Allah ba zai sa mu sanna cikin zaman lafiya ba na'am wa nahnu natamassak bi asbabin fasida alhali mu muna riko da dalilai na ƙarya tauhidin ƙarya dalilai na ƙarya mun san ƙarya muke yi ta Allah da gyara mana mun ɗauka Allah ba Allah ba siffar Allah shine mai ilimi masani ba a yaudarar Allah ba a yaudarar Allah ba kai sa ba yaudarar kanmu muke muna tsammanin za mu yaudari Allah mu shiga masallatai wai Allah a soke Qur'ani a tai Allah ai azumi a tai Allah Allah ba zai ansa ba wallahi limamu masallatan ku addu'a da suke Allah bai ansa ba me yasa mun yi riko da asbabul fasida dalilai wadanda munana ne ba su da amfani za mu ci su a gaba menene dalilai munana bayan Allah nake cewa ya ku shugabanni masu hukunci ya ku jagorori masu karamci ku sani menene abin da kuka riko da shi domin warware matsalolin arewacin Najeriya yau shi kaji dan majalisa ko ya tashi na jaha yayi batsarwa gwamnatin Bauchi dole dole sai an gyara ana ci mana mutunci yau shi kaji na katsina sun yi haka yau kaji dan majalisar ku na tarayya ya tashi ya karanta takarda a gaban majalisa yau local government nawa ne a Najeriya 700 da wani abu ko na'am 770 da wani abu local government kawai kowace local government tana da 'yan majalisu da suka tura wakilai guda nawa na'am idan ka tara su gaba daya a arewacin najeriya mutane nawa ne a duk sati duk sati suke gabatar da takarda akan tsaron najeriya musamman arewacin najeriya zuwa yi suka kwaya ɗaya ne ke tashi ya magana shine wannan mutumin wanda yake na maiduguri indimigo shi kaɗai yake tashi ba sanatan da yake goya marbaya babu sanatan da yake goya mar baya duk ranar da ya gabatar da takarda ya shiga aku a jaridun najeriya duk gaba da sai magana a kansa an bi shi da corruption ya ki karba an hana shi ya ki yadda an yi taratunan rayuwar ya ki yadda shi kadai halewacin najeriya shi kadai ne sanata da zai magana a kayan wannan ba ku sanata a cikin garin nan ne dan me yasa bai taɓa magana a kansa ba ba ku da yan majalisu ne me yasa ba sa gabar da takarda su fada a kai kun zaɓe su ne amma ba sa son kun zaɓe su ba sa son wayan su ne shugabanni da muka zaɓa shi ne nake kira ya ku shugabanni da jagorori wani irin kokari kuka yi ingantaccen kokari wani kawo wato ƙarshe akan wannan matsalar tsaro a arewacin najeriya ya ku shugabanni shin ba ku kallo ne ko sai kuke yi sai al'umma al'ummar ku wato sun tashi da kansu su ce suna neman yancin kansu that is when the revolution may emerge that is when the revolution will come shi ne lokacin da raba lushi kuke tsammani faru a ƙasa tashin hankali a kashe ne juna ha kuke bukata tukunye bari gabanin ku kawo gudunmawa al'ummar ku an zaɓe ku ka na rantsai da Allah akwai ɗan majalisa da bai taɓa gabatar da takarda ba tun da ya shiga majalisa na rantsai da Allah akwai arewacin Najeriya ɗan majalisa sai da ya shekara goma sha shida a majalisa yana yana ɗan majalisa wallahi takarda kwaya ɗaya ƙorafi bai taɓa kaiwa ba wannan irin al'umma ne sai an yi azumi ya raba muku rabin kwanan shinkafa yanzu shine ɗabi'ar mu shine halin mu bayan Allah mu sani wallahi innana na'lamu wa antum ta'lamuna wa la alam ya'lamu kai ka sani na sani kun sani wallahi duniya ta sani cewar ma kana li ahadi babu wani anan duniya da zai iya kaskantar da mutanen kudancin Najeriya irin yadda aka kaskantar da mu yanzu na lafiya manta ku kai ne jiya jiya a jiya jiya na ambata za a gani mutanen kasar Oyo bari kasi akwai NUT National Union of Teachers kaza ce national ba ta kasa ba ce shugaban ta dan arewacin Najeriya ne national chairman president na NUT dan Najeriya ne dan Najeriya dan arewa shine me wato ana kiransa wato abinan abinan abinan Audu sunansa abinan wato Titus Comrade Audu Titus sunansa kenan dan Kaduna state ne dan Southern Kaduna ne sunansa hadda Audu kaga yana da alaka da arewacin Najeriya kashe-kashe da ake ana yi a Kaduna amma haka aka sace mutum arba'in da shida mutum arba'in da shida a jihar oyo a cikin wani local government orere local government a cikin jihar oyo wallahi tallahi iya kungiya branch kungiya kawai ta oyo ta tashi ta ce ta gabatar da yajin aiki duk jihohinta gaba ɗaya ba ɗan secondary school da zai makaranta babu wani ɗan primary da zai je makaranta ba ɗan naziri da zai je makaranta ba ɗan kindergarten da zai je makaranta an zauna ba koyarwa sai an kwato mana 'ya'ya guda 46 ƙungiyar mut chairman ɗinta ina wata ƙungiya ta taɓa haka ka gane babu na hankali mutanen arewa ka gane babu da shugabanni babu ƙungiyoyin ne arewa ba mu da su ne kungiyar 'yan tireda no a kashe arewacin najeriya wani irin abin suka yi kungiyar 'yan kaza 'yan union kungiyar kaza kungiyar kaza a su gasu na kungiyoyi na likitoci kungiyoyi na ma'aikata na malamai na na na na banza ma muna da su don siyasa ta zo mu je gaban jagorori mu ce muna da jama'a karkashin mu a bamu kudi shikenan nan an ba ku motoci an ba ku mashina kun raba shinkafa kun ba da madara a junanku kun koma kun kwanta an yabi 'ya'yanku an yanka an yabi wasu an kashe an ci gaba da kashewa kuna karban kudi kashi Allah bayan Allah akwai masifa ka duba su ba sau ɗaya aka musu mutum 46 aka ɗauka kawai yan firamare ƙungiyar su ta ce wallahi ba za a yi aiki ba sai gwamnati ta shiga ta musu maganin abu mu ko mai aka mana ka taba ji wanda ya magana wani sarki ya zo da rawani ya ce a mana waya kuke magana babu an kashe mu an kashe banza shi yasa suke kiran mu cewar mu ɗan ta'adda ne dan mun yadda da ta'addanci muna cin kudin ta'addanci mun yadda shugabannin mu su shiru akan ta'addanci da dai sun yi dai amma ba sa yadda da kaskanci da wulakanci sai mu musulmai da muke da la ilaha illallah muna fara a kutuba bayan Allah lalle mu sani wani umarni muke yi babu wallahi jiya matsalar mu tarewa ba za ta gyaru ba wallahi in lam nugayyir aka laƙanar sai atimin ananiya idan har ba mu gyara ɗabi'unmu ba na zuzurutun san kai da kuma la'ubali ban damu ba in dai ba mu gyara ba da rashin tsawato kishin junanmu wallahi masifar mu lan tantahi abadan masifar mu ba za ta kare ba za mu ci gaba da zaman masifa ku sani bayan Allah bayan wannan masifa sayatina bala'un ukura wallahi wata masifa ta daban za ta faru ba fata na yi ba gaskiya ne wallahi sayati na bala'un akar wani masifa na daban bayan wannan me yasa na faɗi wannan saboda tarihi ya nuna mana bil amsi kunna bil amsi nal'an boko haram da a baya muna zagin boko haram Allah tsine mata albarka yau boko haram has transformed into something what letter ta juya ta canja ta dawo wani mummunan makami ita kadai ta yi transforming ta koma mai ta koma kidnapping ta koma kashe-kashe ta koma 'yan bindiga ta koma lakirawa ta koma wane ne ga sunan daban-daban daban-daban ƙungiyoyi ka haifar da su ba abin da ya canja sai karuwa yake bayan Allah ba mu canja ba Allah ba zai aiko mala'iku daga sama su canja mana ba lalle mu sani mun kiyarda mu riko da kishin kasar mu mun kiyarda mu nemi dalilai da bincike ga waye suke da hannu a cikin wannan al'amura mun gagara yi mun bar wato yan siyasa mu sai abin da suke so lalle mu sani wallahi lalle mu sani shi yasa ake kira mu da yan ta'adda bayan Allah mu sani inna akbar mardin nu'ani nu'ani minhu al-yawma mafi girman matsalar da muke fuskanta a wannan zamani musannan a yau shine rashin kishi ba mu da kishin rayukan mu ba mu da kishin addinin mu ba mu da kishin yankin mu wa hadha huwa allazi afraza lana qiyadatun fasida na'am wannan shi ne ya haifar mana da zunzurutun shugabanci munanan shugabanni ana nake jin tausayin kaina ke jin tausayin wato dillalan 'yan siyasa di yadda shugaba ya shiga wuta na rantsa yadda allah dillalin ta sashi ya shiga me dalili saboda kasan kadi alimta na cewar ka sani mun sani ɗan takararka da zai takara dan takara ka da zai yi takara ka san barawo ne ka san ba shi da kishi ka san bai damu da kai ba bai damu da yankin ku ba ba shi da addini bai damu da addini ba ba abin da ya sawa gaba sai rayuwarsa ya gina ta amma ka kwammace ka yi kallonsa ka tsarkake shi ka yi duk abin da za ka yi dan abin da aljihunka zai samu shine dan abin da za a baka a tafin hannu dan tafin hannu a kashe al'ummarka bayan allah na faɗa a kutuba lalle mu canza wannan tauhidi cewar addini wato addu'a za ta canza mana za ta kawo mana sauki wallahi Allah ba zai canza mana ba sai mun canza da kanmu bayan Allah na faɗa a kurba nake cewa ya ku al'ummar musulmai lalle mu sani lalle muna cikin kaskanci wata al'umma ce za ta yarda da irin walakancin nan shin akwai wanda zai iya bugar kirji ya je kasar raba ya musu wannan abin ya zanna lafiya akwai wanda zai iya zuwa kasar ibo ya je ya yi musu abin da ake wa arewacin najeriya zanna lafiya akwai wanda ya sai aka tayi haka mutum da ya aka taba su duk duniya an taba su su shiga media yan batin namdi kanu kawai namdi kanu kawai an ta'adda ne ya kashe sojojin najeriya da yawa ya halaka yan arewa da yawa an halaka mutanen arewa kata-kata an kona tirorin arewa da duke su sanadiyarsa ya sai makamai an sani ya yi otar makamai an sani suna rike da bindigogi munana sun nuna a duniya an gani suna da gidan rediyo da talabijin nasu federal government ta sani duniya sun sani dss sun sani me ya faru ƙarshe da aka rike shi haka mashi babu wani sanata daga cikin sanatun yankin gaba ɗaya ɗin yammuri sai da ya magana ɗaya babu wani ɗan majalisa face sai da ya magana biyu babu wani sarki sai da ya je ya roƙo a sau musu kayansu babu wani wanda ɗan kasuwa a cikin ibo da bai tashi ya ba da dukiya gudumawa don a sako shi ba babu wani lauya da bai ba da gudumawa a so shi ba ina kuke yan arewa ina kuke yan arewa wallahi ka kuskura ka zaɓi mutumin da ka san ba shi da addini ba shi da alaka da addini ka shiga uku wallahi in ka je wuta baka ganshi baka gan kanka ba na rantsa da Allah baka mutu bane ku kishin al'ummar ku ku kishin kanku da kanku ba wanda ke tashi yanzu misali masalan abin da na ambata shine yawan arewacin Najeriya gaba da North East a ce dukkanin dan majalisa da yake arewa idan majalisa tana zama sau daya a wata a ce duk watan duniya duk wato arewacin najeriya ko a arewacin najeriya za a samu at least state guda biyar da za su yi magana a kayan tsaro sanatoci biyar duk watan duniya za a zauna akwai mutum biyar da za su magana a kan tsaro wallahi da mun zanna haka amma kowa ya je zanna a kujera suna ji yan kudu suna bin yan uwansu a ba su kariya a kare su a ba su shafa musu mai mu ban da mu sai muka mai da kashe-kashen ma hanyar cin abincinmu muka mai da abin da ake na jini yan umu da dai ne mu talakawa masu bot masu masu kuri'a muka yadda a kashe a dawo a ba mu abin da za mu ci a cikinmu yau shi kenan mu ne manyan wata shugaban kasa matar shugaban kasa ta je kudancin najeriya ta ba su jarirrika na kafa kamfanin nuwa ta dawo kano ta raba buhun shinkafa kada na gani ba su ta gina su saboda ta san su suna da tunani na kasuwanci suna so su gina al'ummarsu mu kuma ta zo ta raba mana shinkafa a kano ita kuma ta je ta buɗe musu kasuwanci haƙar kasuwanci ta ba su kudi jari da kamfanin nuwa mu kuma an ba mu buhun shinkafa shine damuwar mu bayan allah hudu tana da tsayi in allah ya da zan ɗora ya za mu samu wato mafita mafita akan wannan matsalar a sati mai zuwa da izinin Allah Allah abin da na ambata na kuskure Allah ka yafe mana wallahi bayan Allah ba kwa bina bashi haka aka yi a iya yan watan daga last month watan da ya kare zuwa yau an kashe mutane 1,100 over 1,100 people were been abducted or killed in the process mutum 1,100 iya arewacin najeriya a cikin wata daya less than one month Allah an kashe wayanar sun tafi shi yasa daga cikin wasu mazame suke cewa wato wani wani wani wani wani wani analyst na ganshi a yau yake cewa sometimes life give us problems that are bigger than we think we can handle. We just ought to focus, take our time and figure it out by collective effort. When rayuwa tana ba mu matsaloli, wajibi ne mai amfani da damar mu, mu haɗa ƙarfi da ƙarfi wurin magancewa irin damuwa da take damu musamman a layin zaɓe, kaga yadda za ka shi. Layin zaɓe, layin zaɓe, wallahi in muka mika mutum da hannunmu ya je ya lalata mu, wallahi mu muka jawo kanmu. wallahi mu muka jawo kanmu saboda kan lallai lallai bayan Allah mu damuwar mu shine karkarawa mu shinkafar je ka karki duk watan duniya ka tsaya kai ka tsaya da takarda ka tsaya da paper ka tsaya da takarda kai nuna wa duniya cewar abinda ake a yanki ka baka so baka so lallai sai an gyara mu iya damuwar mu kenan me matsalolin arewa ka kaje ka gaya mana kar gaba mu koko ka rike kayanka ka rike mashin ɗinka rike motarka rike kwamin ka rike ba ma bukata alabashi kullun ka gabatar da takarda guda daya ta muce to alabashi sai mu je sai su wallahi tallahi professor suke dauka sai dauki professor mai ilimi ko mai kishi mu kuma sai ku dauki mai PhD sai ku kai shi kuma sai ku tara kudi ba haka bane sai ku dauki mai PhD sai ku kai shi sai tara kudi su kuma sai sun zaɓi sun tace wanda ya fi kowa ɗan mazan jiya ‘yan biyafara wanda su a mutu da ƙasarsu a mutu da yankinsu ‘yan afeni fere a mutu da yankinsu su suke ɗauka su kayi don su kawo ƙasar ci gaba Allah ubangiji ka kyautata al'ummarmu Allah ka yafi mana abin da muka yi Allah ubangiji ka kawo mana sauki ubangiji ya Allah ka magance mana wannan matsalar tsaro Allah ka kawo mana daga falalarka ba za mu gushe bare addu'a za mu yi ta amma sai mun tashi Allah ba zai canja mana ba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh